أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta litinin 22 ga watan 4 watan rabi'u mithani hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina yau shekara 1400 da arba'in da ainihin wato biyar a ci gaba da karatunmu na littafin kitabu tauhid wallafa ta shekul islam muhammad ibn abdul wahab rahmatullahi ta'ala alai za mu tashi babu kaulillahi ta'ala a yi shirikuna ma la ya khuluku shay'an wahum yi khulakun wannan shine karatunmu na talatin ko? بسم الله na'am malam yace babu qaulillahi ta'ala babi mai magana akan fadin Allah subhanahu wa ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun shin dan me waɗannan kafirai za su dinga hada Allah subhanahu wa ta'ala da wanda ya kasance ko waɗanda suka kasance ba sa iya halittar komai wa hum yukhlaquna kai su ma halittar su akai wa hum yukhlaqun halittar su akai wala yastati'una lahum nasra kuma waɗannan da suke hadawa da Allah ba za su iya taimakon su ba wala anfusahum yansurun kuma ba za su iya ma taimakon kawunansu ba wa qawlihi da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wallazina tad'una min dunillah aw min dunihi waɗanda kuke bauta mawa koma bayan Allah ma yamlikuna min qitmir ba su mallakar daidai da wato qitmir yar farar takarda da take rufe da ƙwallon dabino Na'am, to mu fara da waɗannan ayoyi. Ayoyin farko cikin suratul A'raf bayan Allah ta'ala ya ainihin wato ba da labari dangane da waɗanda suka kasance mushrikai ne. Shahu allazi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين da ayar akwai wasu maganganu na malaman tafsiri ko mu ce da suka ɗauko daga isra'iliyat wanda ta'annuti ne a janubin annabin Allah annabi Dawud annabi Adam alaihi salam suka ce ai annabi Adam da shi da Hawwa suka roki Allah ya ba su zuri'a kuma wai da suka da aka samu ɗiyan suka sa musu suna da abdu suka jingina ga wani gunki subhanallah to kaga wannan ba zai yiwu a ce annabin Allah ya aikata hakan ba in karanta ina ga tun karatunmu na al'usulu talata so duka annabawan Allah ba wanda ya taɓa yin shirka cikinsu ba wanda ya taɓa yin shirka ƙarƙashin faɗin faɗa annabi shu'ai shi yasa wasu suke cewa ana iya samun annabi ya tuba da annabi shu'aib ya ce ma ba wato ainihin mutanen shi in udna fi millatikum ba'da an hadana Allah ba'da an najjana Allah minha to najjana Allah ba yana nufin da suna ciki Allah ya mi Allah ya tsiratar da su ya tsiratar da su ibtida'an tun farko ma ba su taba yin shirkan ba su annaba shine zancen da yake ingantacce inda kuma ma ijma'i ya kullu akan shi ina fata an gane wannan ijma'i ya kullu akan shi to da haka ko da a ce farkon ayar yana magana akan annabi adam da hawa to daga baya sai Allah ya karkatar da zancen zuwa ga cikin zuri'arsu cikin ƴaƴan annabi adam an samu waɗanda suka yi haka kuma ƴaƴan ma ba ana nufin ƴaƴan shi na kusa ba tunda ya tabbata cewa ƙarni goma a jere daga halittar annabi adam ba wanda ya taɓa yin shirka da Allah karni goma shekara nawa kenan shekara dubu mutane suna kan addini hanifi wani ya tabbata a bukhari suna kan addini na tauhidi da bautar Allah shi kadai to daga baya ne dab da Allah zai aiko annabi nuh cikin mutanen shi sai ghuluwi wurin son mutanen kirki ya jefa su har zuwa ga shirka lokacin da aka fara shirka to yanzu sai bukatar mutane suka samu bukatar a aiko musu da manzo ba wai Allah ya buƙaci a mutane suka samu buƙatar aiko musu da manzo da zai hada su da Allah ya gyara alaka su da ubangiji shi yasa Allah ta'ala yake cewa makanan nasu illa ummatan wahidatan fahtalafu fahtalafu wanda ya zama yana bautar gunki wanda yana bautar kaza to fa ba'atha Allahu nabiyina sai Allah ya aiko annabawa ya fara da annabi Adam a annabi Nuh ana nufin manzanni a gurin sai su zo su ainihin karantar da al'umma to da Allah ya yi bayanin cewa ɗan adam da ya ainihin wato cewa falamma a tahuma salihan ja'ala lahu shuraka a fi ma a tahuma mutane da Allah ya ba su ɗa na ƙwarai kuma sai suka dawo suna yin shirka da Allah ta'ala cikin ni'iman nan da Allah ya musu fa ta'ala Allahu amma yushrikun Allah ya tsarkaka daga abin da suke yi na hada Allah da wani sai ce ayushrikuna ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an aga tambaya ce ta mamaki ta'ajjubiyya ce ta yaya mutum zai dinga hada Allah da wani wa hum yukhlaquna alhalin su waɗannan da aka suke bauta mawa la yakhluquna shay'an ba su halittan komi bugu da ƙari ma wa hum yukhlaqun ko da a ce su suka halicci kansu ko ba su halicci wani ba bai kamata a bauta musu ba saboda kenan yana nuna duk alherinsu a kansu zai tsaya da kansu kawai suka halitta to ina amfanin ka je kai ma mutum hidima kai mai bauta kai mai wahala kuma shi ya karu kai kuma a banza babu hankali ciki to abin da yafi wannan abun mamaki ma wa hum yukhlaquna su halitta su akai me yasa bai ce wa hum khuliqu ba sai ce yukhlaquna makalla abin da wato ainihin abin awo na lugha ai an riga an halice su su shuraka din ai da sai ce wa hum khuliqu sai ce wa hum yukhlaquna saboda ahsant za iya samun irin su a gaba ma shi kuma wanda za a bauta mawa ba zai taba daukan musharaka ba ba zai dan ba a sarki biyu a a gari ɗaya ko da an ce za a yi sarki biyu a gari ɗaya rikici ya haɗu shi sa aisidu na umar lokacin da aka samu matsala ta taqifatu bani sa'ida wani daga cikin ansar ya ce minkum imamun wa minna imam cikin muhajirai a samu shugaba cikin ansar a samu shugaba ya ce haza awwalul wahni fil islam farkon rauni kenan aka ce za a yi haka a musulunci don kowa zai yi a ce kowa zai ce sai shi shi yasa Allah ya zargi kungiyanci ai saboda kowace kungiya kullu hizbin bima ladayhim farihun daka duk wani ijabiyat da ɗaya kungiyar za ta samu ita waccan kuma salbiyat ne a gurinta in alkhairi ya samu wancan to wannan yana ganin shari ne ba shi yasa wasu suka haramta musabaka ba ko so da kai yanzu in ka zo an kira abokinka yana karatu burinka ya bata qur'ani fatan da kake ya bata qur'ani ya karanta ba daidai ba koda ko zai zagi Allah cikin karatun amai danja kaga babu babu alheri ciki to da haka wa hum yukhlaqun ana halittan ire-iren su in ko aka ce kowa ya rike nashi to idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dhum ala ba'd kowane abun bauta da kaga tashi halittar ta bambanta da ta dan uwan shi kuma sannan sai sun ta rikici tsakani fadace kowa yana kokarin ya zama ya mamaye wancan innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla yasa shi Allah ba zai dauki na biyu ba shi kadai ne kowa kasan shi yake shine wa hum yukhlaqun an gane fiqhun to su kansu waɗannan abinda kuke bauta ma wa halittar su akai kaga rauni kan rauni kenan na farko ba su halicci komi ba sannan wa hum yukhlaquna su kansu halittar su akai kenan har kansu ma ba su halitta ba ko da a ce sun halicci kansu kamar da muka fara bayani in dai ba za su iya halittar wani ba kenan amfanin kansu zai tsaya to babu hikimar ame babu hikimar abauta musu to ballantana su din ma halittar su akai kuma sannan ba su ba wai na daban bane cikin halittun Allah akwai ire-iren su da ma wanda suka fi su shine wa hum yukhlaqun sai ya ce mi wala yastati'una lahum nasran rauni na hudu ba za su iya taimakon waɗancan wanda suke bauta musu din ba ba su iya taimaka musu ko da a ce mutum ba shi ya yi ka ba idan yana da wata rana a kanka ai da ɗan dama-dama ko da a ce ba shi ya haife ka ba amma zai iya biya ma kuɗin makaranta misali zai iya ɗaukan nauyin rayuwarka don ka ce wani ubana ne ai da ɗan dama-dama to su nan ba su halicce su ba ba su yi kansu ba kuma su ɗin ba su kaɗai ba ne akwai ire-irensu kaga wannan duka sabanin sifofin ubangiji ne Allah subhanahu wataala shi ke rike da lamurran shi kuma yake rike da lamurran wani shi kuma babu wanda yake daidai da shi walam yakul lahu kufuwan ahad ba shi da kufi ba shi da kufi ba wanda yake takwara ko tsara ko wari ko kishiya ga Allah subhanahu wataala sannan wala yastati'una lahum nasran ba za su iya an-nasr li atba'ihim ba za su iya taimakon wanda suke mabiyan su ba gurin jawo musu wani alkhairi ko tunkuɗe musu wani sharri ba za su iya ba sannan auhanu min dhalika wala anfusuhum yansurun kuma wala anfusuhum yansurun ba za su iya taimakon kansu ba da wata cuta ko wani sharri zai faɗo gare ba za su iya tare ma kansu ba yasa annabi ibrahim ya ce wa mutanen shi a ta'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum shay'an wala yadurrukum wala ay ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilu aga inda da hankali zaka gane abinda ba zai iya amfanar kanshi ba balle ya amfani wani shi ba abun abauta mishi ba su don wani abu ya tunkaro ka ba zai iya tare ma ba kanshi ma bai tare mawa ba wala anfusahum yansur ibn kathir rahimahullah ya ce hadha inkarun min Allah ala al mushrikin inkari ne Allah ke wa mushrikai alladhina abadu ma Allah ghaira min al min al andad wal asnam wal awthan wa hiya makhluqatun lillah marbubatun masnu'a kuma masu gumakan sassaka su fa dutse ne za a je a sara kai zufa ka gama sarar shi ka zo ka kwakula mai ido ka huda mai kunne ka mai hanci da kuma ka dawo kana bautar shi batan basira ko ice ne za ka je ka sassako ka dawo kana bauta shi in yi datti ka wanke shi ko kuma abun bauta kwanan na wata saniya ta mutu ko a indiya wata abar bauta suna ta kuka da sun gama makokin kuma wata za su nema wuta za su nema su ci gaba da babu ba sun zauna ba wuta ba ai ko to wata za su nema lawadaran abun bautan da wato bayin shi suke nemo shi bayin shi ke taimakon shi yasa mutanen annabi annabi Ibrahim suka ce ku zo ku taimaki allolinku in kuntum fa'ilina ansuru alihatakum a'udhu billah abun bauta za a taimaka ba shi zai yi taimako ba to ina amfanin bautar shi watsar da shi ka huta ka rike Allah wanda shi baya neman komai a gurin kowa shi ke ba kowa komi subhanahu wa ta'ala to da ka sai ya ce waɗannan makhluka ne lillah marbubatun masnu'a la tamliku shay'an min al'amri ba su mallake da komi daga cikin al'amur wala tadurru wala tanfa ba su iya cutar da kowa in an kalli cewa sababinsu mutum zai shiga wuta kaga sun cutar da shi amma ma'ana cutar ba kai tsaye daga gare su bane kudurin da mutum yayi akan su ne ya cutar da shi ganin shi ya cutar da kanshi da wannan ma'ana za iya cewa sun cutar domin annabi ibrahim ya ce wa junubuni wa baniya an na'budu al-asnam rabbi innahunna ya'ni al-asnam adlalna kathiran minan nas sun batar da dayawa daga cikin mutane abinda ake nufi adallat ibadatuhum kathiran minan nas bautar da ake musu ta batar da dayawa daga cikin mutane amma su akan su ba su da hasiya ba su san ma ana yi ba wa hum an ibadatihim ghafilun hum an du'aihim ghafilun ko idha hushira an-nas kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin to haka ba su iya cutarwa wala tanfa wala tansuru ba su iya taimakon kowa wala tantasiru li'abidiha ba su iya kawo dauki al-intisar kawo dauki ga masu bautar su da fushin Allah zai tunkaro waɗanda suke mushrikai gumakan su ba su isa su tare su tare musu ba ba su isa su tare musu ba inda kaga fatuhu makka ai gumakan ma rusa su akai وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا يتي هي جم بل هي جماد دسكرر أبوبوان لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصر وعابدوها أكمل منها هرما wanda suke bauta musu din sun fi gumakan kamala tunda su suna da hankali suna da rayuwa suna da bisam'ihim suna ji wa basarihim wa batashihim suna iya su ɗauka ko su aje ko su kaza shi ko gunkin komai sai an mushi shi yasa nabi ibrahim ai a hankalce ya yaki mutanen shi rataya makatan gunkin gatari man fa'ala hadha bi aka ce ibrahim da yazo yace bal fa'alahu kabiruhum a ba ruwa gashi da gatari a hannun shi shi ya sassara su suka ce kai mun me haka tambaye su in suna maza suka koma suka yi ta kallon junansu ashe wahalar banza mu ce dan ya ƙara kifar da su da kamar za su sauka sai kuma suka suka suka murde sai laqad alimta ma haula yanzu eh an ji din ai ka san dai ba sa magana yace ai ko Allah ya wadaran ku uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qiluna ina hankalin ku wannan hujja ta kare ko kalu harriku babbaka shi da wuta kawai a huta wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin subhanallah طيب الله يتي وقال يتي وقوله ده فدن الله تعالى والذين تدعون من دونه wanda kuke bauta mawa koma bayan Allah addu'a bi ma'ana al-ibada ma yamlikuna min qitmir ba su mallakar koda da qitmirun asalin ayar yulijul layla fin nahar wa yulijun nahara fil layl wa sakhara ash-shamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma dhalikumullahu rabbukum lahul mulk والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سكن فاضي Allah shi ke shigar da dare cikin yin da zaran wato ainihin dare ya yi sai a nemi yini a rasa ya shigar da yini cikin dare sannan shi ke hore rana da wata ga al'umma kowanne yana gudanawa zuwa wani lokacin shi ayyanan in rana ta fito tana da lokaci wata in ya fito da hasken shi yana da lokaci zalikumullah dukkan wancan ayyukan da kuke gani aikin Allah ne rabbukum lahul mulku wallazina tad'una min duni waɗanda kuke bauta mawa koma bayan Allah su kuma ma yamlikuna min qitmir kaga shi Allah duniyar duka yake gudanarwa su kuma waɗancan gumakan ba su mallake da ko qitmir al-qitmir ibn Abbas da Mujahid da Ikrima da Ata da Al-Hasan da Qatada da Atiyat al-Aufi da wasunsu da yawa suka ce wato huwa lifafatu allati takunu ala nawati tamra shine wannan dan mayafin wani dan farin abu mai yaushi haka wanda yake lullube da ita kwan me kuke ce mai kashin dabino ko dan ba ba su cewa kwallo kashin dabino ko dan dabino to kwallon dabino ita ce annawa to dan wannan abun kaga yana cikin akhaffu shay abu ne wanda ba za a yi rikici kan shi ba ko zaka ci dabino ka bude sai wani ya cire wannan abu baka cewa kai ban san zalunci ban kaya na kaga ai yana cikin ahwanul ashiya ahqarul ashiya to waɗannan gumakan ba su iya mallakan shi ba mallaka na kasiya ba in siya ne su ma abidun din mushrikun din za su iya siya mallaka su kirkiro nasu su kirkiro naka da dinan wanda shi wannan farin abun nashi baki ne ko nashi ja ne za ka iya akwai wani arnan da zai iya a ga daidai da faɗin Allah ya ayyuhan nasu inna Allah ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u la innal ladhina ta'buduna min dunillahi لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له kuda ba za su iya halitta kuma da kowa zai haɗu ya kawo fasahar shi a yi haɗin gwiwa tsakanin arnan duniya da duk gumakan da ake bauta mawa da kwaɗan da ake bauta da ɓeran da ake bauta da saniyar da ake bauta da shehunan da ake bauta da duk wanda ake bauta mawa koma bayan Allah har wanda suka mutu a taro su kowa ya kawo tashi fasahar da basirar shi ba za su iya yin kuda ba ba za su iya ba kai abin da ya fi hakan ma wa in ya sulubuhum zubabu shay Allah ya stanqidhuhum min da kuda zai zo ya kwace musu wani abu eh za su sha fura ya zo ya dan lasa ya shanye ba za su iya dawo da wannan furar da ya sha ko kashe shi suka yi ba za su ga furar ba sai ce da'ufa talib wal matlub da mai nema da wanda ake nema da shi mushrikin da mai gidan shi duk sun yi rauni ko kuma da shi kudan da shi wancan eh mushrikin sun yi rauni kaga ya nuna raunin da kuda ke da shi ma ya fi dama dama akan raunin wanda ake bauta mawa koma bayan Allah wata fasara to ma yamlikuna min qitmir ibn kathir yace la yamlikuna minas samawati wal ardi shay'an wala bi miqdari hadal qitmir basu mallaki komi cikin sammai da kasai ba hatta daidai da gwargwadon wannan qitmirin basu mallake shi ba abinda suke da shi basu komi ba sai Allah ta'ala ya ce in tad'uhum ku mushrikai in kuka ce sai kun bauta musu sai kun roƙe su to la yasma'u du'a'akum ba za su ma ji me kuke cewa ba saboda asali gumaka walau sami'u kuma da za su jimma a kaddara sun ji mastajabu lakum ba za su iya amsa muku wa yawmal qiyama yakfuruna bi shirkikum idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin kuma Allah ya ce bayanin nan na Allah ne wala yunabbi'uka mithlu khabir ba mai iya baka labari ka fahimta irin gwanin bada labari subhanahu wataala mai cikakken sani akan komai ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ثم لن يتي وفي الصحيحين كو كو صحيحين أيوة وفي الصحيح مسلم يجينك يا ذو تكن صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه لقى أنس أنس بن مالك أمسن وفاة شتسا عند تابدا أكو قال يتي شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد an ji ma annabi sallallahu alaihi wasallam ciwo a kai ranar yakin Uhud ciwo ba za a kira shi a shajja ba sai in ya kasance a kai ne aka ji shi in a wani guri ne can daban jirah ne aljurhu ko alkilmu duka ya shafi rauni ko wani kala an gane ko amma suka ce aljurhu awsa'u min alkilm wato akwai am akwai khas akwai makhsusul khas tsakanin aljurhu alkilmu ashajju in an ce aljurhu kowane kalan ciwo in an ce alkilmu danyen ciwo inda yana jin cewa kalmuhu yadin ko kal alkilm ko alkal idan an ce ashajju raunin da yake a kai shajjatu ra'sin eh shajjatu ra'sin lamma ko bi fathiha shajjatu ra'sin amma bi fathiha wa imma ضمها والأمة من عجم أو عربي إن جي المغرب يسكن مثلث إن شاء تشيو أكيس أكراش شج تو أنجيم النبي صلى الله عليه وسلم تشيو أكنشي أنا ياكن أحد وكسرت رباعيته كما أنكر يا مش حقورنشي نقبا رباعية رباعية نسمى دنكس فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم yace kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahu ta yaya mutanen da suka fasa ma annabin su kai a Hausa me ake ce ma ciwo akai hmm eh ah babu Hausawa eh eh mangasa haka ake ce yaran yara ne wannan rotsi ake ce rotsi rotsi to shine ciwo akai sai za a yi mutanen da suka yi annabin su rotsi su rabauta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka fa nazalat laysa laka min al-amri shay aya ta sauka baka da tacewa cikin lamarin su rabauta ko kar su rabauta ba aikin ka bane laysa alayka hudahum lakin Allah ya hadi man yasha Allah shi ke shiryar da wanda ya ga dama ko me mutum yayin Allah ya ga dama sai ya karbi tubar shi ko salakan al'amri sha'u ya tuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun ko Allah ya karbi tubar su ko ya musu azab sun da yi zalunci amma hukuncin suna gurin Allah shi aka taba amma yace dan ka gane shari'a ta Allah ce to wannan hadisi yana cikin muslim bukhari ya ambace shi mu'allaqan ya ambace shi yace qala humaydun humayd ibn abi abdurrahman al-tawil kenan wa thabit thabit ibn aslam al-bunani an anas shujja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm uhud fa qala kayfa yuflihu qaumun shajju nabiyahum fa nazalat laysa laka min al-amri shay ya ambace shi ta'liqan da sighatul jazm amma kuma muslim ya fitar da shi musnadan mafhum yace wa fihi في الحديث الصحيح وهذا في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا دان عمر يا رسول سبا عنده يا جمن زن الله صلى الله عليه وسلم ينا cewa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' in ya dago kanshi daga ruku'i fi ar-rak'ati al-akhirati min al-fajr a cikin bukhari ya zo fi ar-rak'ati al-akhirati a raka'a ta karshe madadin akhirah a sallar asuba ya kulu yana cewa amma nan katari akai daidai a raka'ar asuba ya zuba wai a iya asuban ne yake wannan alkunutun ba a dukkan raka'o'i ne wanda hadisin Anas ya tabbatar kowace sallah yana Allahumma la'an fulanan wa fulana wannan bayan an yakin Uhud kenan Allah ka la'anci wani da wani zamu ji a riwaya gaba ya ambaci sunayensu بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد kina alkunuti ne wannan na nazila shi ana yin shi bayan an dago daga ruku'i a raka'a ƙarshe a kowace sallah a kowace sallah mun yi wannan bayanin cikin karatunmu na ashmawi ko amma alkunuti na witiri shi yaushe ake yi kafin ruku'i فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء سي الله تعالى ya saukar da ليس لك من الأمر شيء kenan babu cin karo tsakanin wato waɗannan hadisan biyu hadisin Anas dan Malik ya ce annabi da ya ce kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum sai Allah ya saukar da aya hadisin Ibn Umar ya ce wato sallah ce annabi yake yake la'anta su duk ɗaya ne wato yakan la'ance su a waje wajen sallah kuma in an shiga sallar ya la'ance su cikin alkunuti hadisa ta auku ya yayye hakan ne sannan sai sai ayat ta sauka an fahimta cikin bukhari da yace laysa laka min al-amri shay sai yace ila qawlihi fa innahum zalimun mun karanta ayat ta su طيب وفي روايه
رواية يدعو على صفوان على صفوان بن أمية سهيل بن عبد والحارث بن هشام ونزل ليس لك من الأمر شيء مم.
وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة أو كلمة يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا اشتروك اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد دليل من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا na'am yace a wata riwaya a cikin bukhari a yad'u ala safwan ibn umayya hadisin da ibn umar a cikin alqunutun nan na annabi yana bakar addu'a akan safwan ibn umayya to cewa allahumma la'an fulanan wa fulanan safwan yake la'anta wa suhayl ibn amr da suhayl ibn amr safwan ibn umayya al- al- al-jumahi kenan da ke ɗan gidan Umayyah ibn Khalaf yana cikin sanadidu Quraysh yana cikin Qatla Badr wanda aka jefa su cikin Qalib Suhail ibn Amr wato shi Safwan dan ayya musulunta daga baya Fatuhu Makka ko bayan Fatuhu Makka ma. yana cikin al-mu'allafatu qulubu da Nabi ya ba su raquma shi raqumi 200 ma Annabi ya ba shi da aka yi yakin Hunain Suhail ibn Amr shi ma Fatuhu Makka ya musulunci ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi amana ya ce duk wanda ya ganshi ya rabu da shi kaga wasu ko cewa akai ko al karkashin labulan ka'aba aka gansu a kashe kamar su ibnu khatal ko su ibnu khatal muta'alliqun bi astaril ka'aba annabi ya ce uqtulu na ya tabbata ba zai tuba ba kashe shi suhail ibnu amr mutum ne mai hikima annabi ya san da cewa a hankalce zai sa tunani ya gane musuluncin nan gaskiya ne ya yi faɗa da annabi tun a maka a madinan an kama shi a badar da aka zo fatu maka yana cikin wanda suka ƙi istislami sai da suka ɗan yi munawasha suka ɗan yi faɗan dai suka ga an fi ƙarfinsu a rundunar khalid sai suka gudu kuma babba ne shi cikin ƙuraisha shine shugaban banu amir to ya musulunta daga baya alharith ibn hisham shi ma ya musulunta ya cikin hikimar da ta sa Allah ya ce a daina la'anta su kenan nan gaba sun musulunta فنزلت ليس لك من الأمر شيء وفيه يعني في الصحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين لأك سوكر ودى النبي وأنذر عشيرتك الأقربين وأنك تن أمكا لأن شعراء مكة سوكا فقال يتي يا معشر قريش يا كوتارا قريشاوا أو كلمة نحوها وتكلم مكمن شروانا wannan amana ilmiya ke yace ishtaru anfusakum ku ku ku ku fanso kawunanku ku fanshi kawunanku ku ciyo kawunanku daga azaba la ughni ankum min Allah shay'a ba zan iya tare muku komi ba ban iya magance muku komi daga ku ba ganin cewa ni dan uwanku ne in ba ku ba Allah ba jahannama za ku tafi to a daidai nan asalin hadisin ya ƙara da cewa ya ya bani abdul manaf la ughni ankum min Allah shay'a la ughni ankum min Allah shay'a kafin ya ambaci Abbas a wata riwaya shi yasa ce fa amma wa khassasa kaga ya game Quraishu gabaki daya sannan ya kebance afrad na karaba din shi kusanci daga gare shi sai ce ya Abbasu amma rasulillah wata riwaya amma nan ya Abbas ibn Abdul Muttalib zaka iya cewa ya Abbas ibn Abdul Muttalib kina sai zamanto ibnu atafi ne akan Abbas an gane ko ya Abbas duk da afwan nan gurin sai zamanto ibnu afwan badali ne ya Abbas ibn Abdul Muttalib ko kuma ya Abbas ibn Abdul Muttalib atafi ya Abbas ibn Abdul Muttalib tunda shi wato ainihin idafa ne mudaf da mudafin ilai shubhu jumla kenan in suka zo a mahallin munada to wato ana ana ana kawo su da nasib yace la ughni anka min Allah shay'a ya safiyatu ammata rasulillah sallallahu alaihi wasallam shi ma za iya cewa ammatu badal za iya cewa ammata ataf an gane ko ammata rasulillah safiya mahaifiyar aish mahaifiyar wa safiyatu bint abdul muttalib mhm subhanallah mahaifiyar az-zubair ibn al-awwam az-zubair ibn al-awwam dan ammar manzan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma tashi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce safiya mahaifiyar az-zubair ana ganewa ita yake safiya gwaggwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la ughni anki min Allah shay'a ya fatimatu binta muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma zai zama ya fatimatu binta ko ya fatimatu bintu muhammadin cikin bukhari haka yazo a muslim yazo ya fatimatu binta rasulillah salini min mali ma shi'ati ki tambaye ni abinda kika ga dama a dukiyata ina da hali zan miki amma la ughni anki min Allah shay'a sai wata riwaya ce i'mali ki ya aiki ba zan iya tare miki komi daga alban iya magance miki komi dangantakar mai dangantaka da annabi za ta mai amfani ne in yabi Allah babu shakka mutumin da yake yana da karamatun nasabi in ya hada da karamatud dini to yafi kowa daraja shi da aka tambaye annabi man akramun nas sai ce yusuf ابن نبي الله ابن ابن نبي الله ابن خليل الله يوسف دان annabin Allah jikan annabin Allah dan jikan annabin Allah dan annabin Allah jikan annabin Allah dan jikan annabin Allah kuma khalilullah Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim kaga yana da karamatun nasab ta hadu da karamatu addin sai zama yafi kowa daraja suka ce laysa an hada nas'aluka sai ce fa'an ma'adin la'arabi ta sa'aluni sai ce wato ainihin da hadisin yake karimuhun fil jahiliya la kutuna ma khiyaruhun fil jahiliya ti khiyaruhun fil islami idha faquhu fiyayyu a cikin jahiliya su ne dai fiyayyu a musulunci in sun fahimci addini har yanzu dai karama ta nasab da sharaf ta haɗu da karamatul din tayyib da haka ya ce ma Fatima ki tambaye ni abin da kika ga dama na dukiyata amma ba zan iya tare miki komai da duk da fa wani hadisin ya ce Fatima wata wani bangare ne na jikina sanda Aliyu ya so ya yi mata kishiya ko shi da abin da ya bakanta mata rai ya bakanta mun rai a lokacin akwai maslaha ne tunda diyar Abu Jahal ne da zai aura sai diyar annabin Allah da diyar makiyin Allah a gida daya ce ba zai yiwu to wannan kenan sai mu bar shi haka insha Allah mu tashi a masail